غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكواتم ويستسقى الدمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
ومداهر تذل بها الأقدام ومداهر سيما ليت ونقول ما سنقي tazilu biyala ga damu yanzu nan daga dagai sai ya kauce garin faɗan darajar annabi to in taimakon Allah da minawul ilahi bai riski mutum ba yanzu nan sai ga mutum ya je garin alkhairi ya je ta sharri alaƙadamu yi ne daga dagai ya yi ce gaba kaɗan illam ta tamir ala taufiqin min Allah wa ta'in illam ta tamir in dai mutum bai dogara ala taufiqin da ba da dace min Allah da gurin Allah wa ta'idin da karfafawa daga Allah ba to hakan zai iya faruwa lakin niya lakinni lima rajawtuhu li wa laka fi hadha su'ali wal jawab lakin ni ba da banza ba ku rage wani ya yawa rage shi lakin ni ba da banza ba sai mala ya gaya mana ya ce limara jautu ga abin da nake sa rai fi haza su'ali cikin wannan tambaya da kai min wani jawaba da amsan da zan bayar da ma kashe shi ku kai mana kashe mana wannan banka ɗayan wannan ba kashe shi wani jawaba da wannan amsa da ka bayar ya ce ina sa rai min nu'alan akwai من wani نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه min العظيم nawalin akwai kyautayi shine nawalin wasulu hasanal manali ku kore mana yaran nan mana ana kowane aiki ba kwa yaga suna da kwasa da kwana su'ali wal jawab min nawalin na kyautayi wa sawabin da sakamako bi tarihi da sanin kadarihi darajar wannan annabi namu aljasimu mai girma mai daraja وخلقه da العظيم kuma ɗabi'unsa mai girma ai bi sababi tabayyinuhuma a dalilin bayyana wanne za a bayyana ɗabi'unsa mai girma wa bayani وبيان كسائفه التي لم تجتمل قبل في مخلوق wa bayanin da za ku ji bayani ka zaisihi na kususiya falala na wannan annabi namu allati lam tajtami'u qablu wanda ba taro ta ba gabanin wannan littafi namu fi makalukin ga wani abin halitta wa ma yudanu وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق wa ma yudanu da abin da kuma yudanu ai bayanin ma yudawu na abin da aka nuna biyayya yudanu la ayyu wa Allah biyayya ta'ala bihi da shi ma yudanu la bi bi min haqihi daga haƙinsa allazi huwa arabahu da huquqi domin shi ne madaukakin haƙoƙi ba da haƙul haƙi bayan haƙin Allah babban haƙi kuma shi ne girmama annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا kaji ba da banza ba wai zidadu al-yasai'in alladhina utul kitaba wai zidadu alladhina amanu imana wanda suke yahuda nasara suka ji wannan sai su kara su gangan cewa mu masu imani dama jin darajar annabi kuma sai ya kara mana wani imani akan imanin mu Mhm.
ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه kaji wannan ma yayin da dalilin wannan ne ma ya sa ma azab Allah ta'ala Allah ya rike alƙawari Allah ladina utul kitaba ga mazawa littafi min zaqul ladina utul kitaba kenan litubayyinahu lin-nas ku bayyana ma mutane wala tatumuna kada ku boye ku bayyana ma mutane alfarman wannan annabi namu
ولما حدثنا به أبو الوليد شهاب بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعثي حدث- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أكبرنا علي بن الحكم أنا داعٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi akan wannan annabi namu wala ma hadathana bihi abul walid abul walid ne mana hadisi malamai sun fi kiransa da abul walid bin shaham bin ahmadu al-faqihu rahimahullah wa bi qira'ati alai da karatun da ya mana shine ake kiransa da shaham dan ahmad dan shaham dan khalid wanda yake mutumin andalusi ne yana can birnin waqashi sunan birnin sa kenan waqashi ana nasabta yi ga wata alƙarya wa ƙashi shi wannan wa ƙashi yana daga alƙairan tsulai ɗiliya kuma a can birnin andalusiya ne malamai sun ce masanin addini ne mahaddaci ne don an haife yi hijira na annabi yana shekara ɗari hudu da tamanin aka haife shi hijira na ɗari hudu da takwas aka haife shi kuma ya shagala da fanni fanni fanni na ilimi ya yi karatu abun malamai da yawa a har ya zama mahirwa ilimin nahawu da arabiya da luga da fanni na ladabi duk wannan ya san su kuma an fi sanin su da malamin hadisi na tantagariya don ya yi wallafa wallafe da yawa na littattafai malamai sun ce Allah ya ba shi dogon kwana kuma ya taimaki al'umma kwarai da gaske shi kuma ce wanda ya masa hadisi ya ce Husaini ne dan Muhammadu Muhammadu duk lokacin da ka jan ce Husaini dan Muhammadu mahaddaci ne sunansa Abu Ali Lagassani a wani gun za ka jan ce da shi Abu Ali Lagassani amma tarjuma masa can gaba za ka tada da shi mai tsawo shi wannan yayi wafati shi ma hijira yana ɗari hudu da casa'in da takwas Allah ya karɓi ransa kuma shi ma wanda ya masa hadisi ya ce Abu Umarun Namari kabila ce ake nasabta ta zuwa ga Namarin shine Abu Ali ya ce shi ya masa hadisi shi ma malamai sun ce babban malami ne a nan birnin kunduba andalusiya yake lokacin da aka haife hijira yana shekara 368 aka haife shi ya yi wallafe wallafe na littattafai da yawa kuma malamai sun ce allah ya karɓi ransa a birnin bagadaga a watan zulhaji ya rasu hijira yana da 468 malamai abin da suka faɗa kenan a lokacin da ya mutu mutane suna cewa ta wannan shekara ma'addacin hadisi ya rasu haka ake kiransa shi kuma ya ji hadisin daga abu muhammad dan abdul mumin shi abu muhammad dan abdul mumin shi ma babban malami ne dan umaru dan abdul barri haka ake kiransa shi kuma ya ji hadisin daga abubakar dan muhammad dan bakaru dan muhammad dan abdul razzaqi dan dasa a gunsa ya ji wannan hadisi shi ma shi ma ya ji daga suleiman dan ash'as malamai sun ce Suleiman dan Ash'abu imamu ne sahibu sunan shi yake da ma'abocin hadisan Abu Dawud Sijistan to kuma malamai sun ce an haife shi hijira yana shekara ɗari biyu da biyu aka haife shi malaminsa kuma Ahmad bin Hanbali ne ya yi karatun hadisi da yawa malamai suna faɗa yadda Allah ya hore ƙarfe ga sayyidina Dawud alaihi salam to haka Allah ya hore hadisi ga Abu Dawud shi ma Allah ya hore masa hadisi haka ake faɗa shi kuma ya ji hadisi ga Musa dan Isma'ila dan Isma'ila ana kiransa da Abu Salama a Tunudiki haka ake kira ana nasabta shi zuwa ga garin Tunudiki anan ake nasabta shi mutum ne malami ne ya wallafa littafi da yawa dan akalla malamai sun ce hadisin da aka karanta a gunsa ya koyar da hadisi kimanin dubu talatin yau baci hijira na annabi yana shekara ɗari biyu da ashirin da uku Allah ya karɓi ransa shi ma ya ji hadisin daga Hammadu ɗan Salma ɗan Dinar Imamu Abu Salma Ahadul Alam yana da ɗayan masana hima manya-manyan malamai da ake kwatance da su yana daga ciki ya yi wa fati hijira yana ɗari da casa'in da tara wanda ya bayi labari Aliyu ɗan Hakamu albunnani mutumin birnin basar shi magon sai ji wannan hadisi shi kuma ya ji daga dawo dan abi rabbahi dan muhammadu bakurai shi mutumin birnin makka yana daga manya-manyan masana hima an yadda da irin ilimin da allah ya bashi ya wafati shi jira na annabi yana da shekara ɗari to shi kuma ya ji daga abu hurairar radiyallahu anhu abu hurairar yana cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairar ya ce annabi muhammad ne ya faɗa eh sallallahu alaihi wasallam sayyidul alamin shine shugaban talakai muhammadu bin sayyidina abdullahi sayyidina abdullahi bin sayyidina abdul mutallib sayyidina abdul mutallib bin sayyidina hashim sayyidina hashim bin sayyidina abdul manafi sayyidina abdul manafi bin sayyidina qusi sayyidina qusi bin sayyidina kilab sayyidina kilab bin sayyidina marra sayyidina marra bin sayyidina ka'ab sayyidina ka'ab bin sayyidina lawi sayyidina lawi bin sayyidina galibu sayyidina galibu bin sayyidina fihiri sayyidina fihiri bin sayyidina maliku sayyidina maliku bin sayyidina nararu sayyidina nararu bin sayyidina kinana sayyidina kinana bin sayyidina kuzaima sayyidina kuzaima bin sayyidina mudrikatu sayyidina mudrikatu bin sayyidina ilyas sayyidina ilyas bin sayyidina mudarri sayyidina mudarri bin sayyidina nizari sayyidina nizari bin sayyidina ma'adu sayyidina ma'adu bin sayyidina adnana to yi ne sayidina nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sayidina adnana to za ku ji annabi yana cewa ya annabi ya ce من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ila an ilimin duk mutum da aka tambaye wani abu na ilimi kuma alhali ka san abin faka ta mahu ba da ma alimahu bayan mutum ya sani kuma ya ɓoye abin to aljamahu Allahu Allahu Allah zai masa linzami bi lijamin da linzami min narin na wuta yawmal qiyamah da ranar gobe kiyama shi yasa ake cewa ilimi ko ya zama hujja gare ka ko hujjatan laka aw alayka shi yasa duk abin da aka sani kar ka boye litubayyinahu lin-nas wa la tatumuna duk wanda yana da ilimi ya koye to da ilimin za a ma linzami da shi ranar gobe kiyama ya zama shine sanadiyan sa mutum wuta mhm فبادرت إلى نكة صافرة عن وجه الغرر fabadartu shine alƙali yace maza sai na yi rige-rige ila nukatin zuwa ga wannan fa'ida safira wanda take mai haske an waje lagara daga fuskar bukata almadalubu wal maqsudi abin nema da abin nufi muwaddiyan وودي من ذلك الحق المفترر muwaddiyan ya zama ni ina mai bayarwa min zalika daga wannan haƙul mubtarar wa haƙƙin abin da Allah ya wajabta mana mhm.
اكتللتها على استئجال لما المرء بسدده من شغل البدن والبال yadda zalarsuwa na dinga tsuntsunto su al-istijali akan gaggawa duk lokacin da aka ce da kai ga wani abu na addini maza to kar ka yi nawa saboda yanzu nan kace yau ne gobe ne sai mutuwa ta zo ba ta da lokaci sananniya ba ta da jinya sananniya to lokacin da almajirin ya ci alga ta mana ai mana wani bayani ya dubi wancan ya dubi wannan ya ga wannan hadisi ya ga boyewan babu amfani ga irin hukuba da za ta jawo ya ce sosai ne sauri bari in dan tsuntsunto na yi sauri na gama saboda in ba gama ba yanzu na mutu a sai ta zo. to yi ne ya ce sai ne sauri akan tsuntsunto wayannan fa'idodin kuma alal istijali akan gaggawa saboda maza abin alkhairi a kokarta a yi shi kafin lokaci ya ƙure ka ji dalilin minal minal shugulul badani domin shi limal marwuhi mutum bi sadadi tabarkinsa na katare min shugulul badani wal bali saboda yawa mutum ya fi shagala da abin da zai zama harkan jiki da kuma na halin rayuwarsa shi abin alkhairi in ba dage ba yansa zai bada wahala sau da yawa za a ga mutum yanzu ka kula da mutum ko noma da yake yi ba dan Allah ya ba shi lada yake noma ba dan cikinsa yake yi amma ka kula an fi damuwa da damuna akan kula da sallah mutum da yawa yana kirga watan damuna an yi ga watan hida an yi ga watan bakwai amma kaga lokacin sallah yayi ba kowa ne ya kula da wannan ba to kaga ai mutum ya fi kula da harkar abin da zai rayu akan abin da ya shafa addini in ka kula za a ga haka yake ko to bayan wannan kuma ila yau in ka kula da mutum sosai kamar wanke kaya kamar wanka duk abu ne wanda za ka yi dan jikinka to wannan ya fi damunsa akan lamarin addini mutum da yawa in yana wanka kamar na juma'a na shari'a ne sai a yi amma yi in ba a gaya masa haka yau bai san ma ya za a yi ba amma ya fi kula da abin da ya dame haka Allah ya dan adam wajen ci wajen sha wajen gyara kwanciya to ya fi damuwa da wa'annan kuma sabgan mutum ka ji ya ce shagali ne ya dame shi ba na lahira ba ne na duniya ne to alƙalin ya ce yanzu muna faraga tunda muna da faraga al'amari na addini ya zo to mu yi sauri mu yi ƙoƙari mu yi kar wani shagali ya zo wanda al'amarin nan na duniya in kai wasa yanzu nan kamar kyauta ya ne kuma mu ma mun gode ai mun yi koyi da alƙalin ko kaga ana yin karatun mu nazimi muka dawo ai idan da mun bada gaf mun ce to mu dan huta mana sati ɗaya biyu mu sa hutu to in Allah ya da baka farko za ga layya ya zo idan layya ya zo kuma damina ya zo in muka yi bayan sallar layya muka ce mu dan huta hankali hankali sai maulidi ya zo to kaga kuma yi kenan zai ga abu na addini ba a samu an yi ba to yasa duk lokacin da ka samu dama karka je sai ka samu dama hausa sun fada ana bikin duniya ake na kiyama in dai za a gama bikin duniyan tukun ai na kiyaman fa to na kiyaman ba zai yi ba to kuma hakan za ku yi a halin da ku tsinci kanku muna karatu ku zo mu zauna da ku karka je sai ka samu nutsuwa idan nutsuwan ba aljanna kai gaba ba za ka samu ba fala ra'ada fiya li kulli mu'minin dani illa man kana ya amalu amalan salihan ma sirri wal imani ai ko so da haka in ba mutum ne mai imani ya zama ba mai yake kyan aiki yana da zuwa duniya abin da aikin bi da bi ne bi da bi ne in kana magana ba ka da abin da za ka ji sai ga matarka da juna in kana maganan juna sai ga yarka ta isa aure ɗanka ya isa aure ɗanka ya isa sauka in dai wannan shagalin za a ƙare shi sai dai a mutu to ya sa alƙali ya ce al'adar mutum ne yawanci a rayuwa ya fi shagala da lamarin jiki da kuma abin da ya gina halinsa ma ɗauwaƙahu na abin da yake nan da yi min maƙalilin mihinati daga rataye-ratayen jarraba kala-kala alladi ibdi abin da ya ma'alihi cikin saduwa da cikarsa da kyautatawar makomansa la ja'ala shugulahu sai Allah ya sanya shagalin shi mutum din na tunaninsa wa hammuhu da himmarsa kulluhu dukkaninsa fi ma yuhmadu cikin abin da za a gode masa gadan gobe kiyama au ya zama mahallahu ko kuma abin da za a zarge shi a matsayinsa ya kula da lamarin duniya tun kafin mutane su je lahira kullum ya zargi kowa ya zarge shi da abin da ya aikata ko ya yi abu mai kyau in ya bar duniya har ta yi kiyama a yi ta yabansa ya yi ce gaba kaɗan.
Wala ya sa samma siwa nardatin na'im au azabil jahim.
Falaisa bai zama ba samma. Ai malai ba mu labari ya ce haila yau in dai aikin yayi kyau cewa na rarta ne ba abin da zai gani sai dai na rarta na'im shine hururu ishara ne ila qawli wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira ko kuma ta'arifu fi wujuhihim na rarta na'im in aikin fa yayi kyau kenan idan kuma aikin ya zama mummuna au azabu jahim ko ya zama azabar jahima kamar yadda Qur'ani ya faɗa innal labrara lafi na'im wa innal hujjara lafi jahiyam to kaji wala kana wala kana alaihi bi kuwayyisatihi wa istinqadi muhjatihi wala kana da ya kasance alaihi a gare yi lawajaba alaihi al-ishtigal bi kuwayyisatihi da mutum ya shagala da abin da yake bude shi ne kuwayyisatihi eh abin da yake bude shi wa istin kare mahajati yayi yanda mutum zai tsame ransa mahajati a nan rai ka yi kokari ka tsame ranka kur a cikin bala'i ne mutum ya tsame mahajati ransa to wa amala salihu wa amalin salihin yastabiduhu wa amala salihin kaga in yake kyawun aiki yastabiduhu al-insan bi an yaj'ala zalika al-amalu sabab libya da daraja da yake kyawun aiki ne zai kara mutum zai zama sanadiyan kara masa daraja ba ka ga bayan Allah na gari da zaga yake kyawun aiki kullun darajar karuwa yake kamar Sheikh Usman ibn Hodi mujaddadi da ya zai kore bidiya ya kafa sunna ai kaga kullun muna faɗan sa daga nan har tayin kiyama kuma wannan dole ne za a faɗa saboda Allah ne masa wannan daraja a wannan ƙasashe namu wanda Yahuda da Nasara suka kewaye a ce mutum ya zai kafa addini ya jaddada addini to ai ka gani sai a yi ta fada to amma mutane ba inda kake tsammanin su suke ba wanda ya alkhairin ba shi yake fada ba wanda bai yi alkhairin ba shi suke fada mu kuma da yake dama layi ne na kaunan annabi sai muna fada darajar da Allah ya washe wasu man dan hodiyo karkace kai ba tujjani ne hi ba kadare ne a'a aikin da ya din a duk Nijeriya ba wani batujanin da ya yi duk da muna batujanin ba wanda ya yi wanda ya kwatanta ma shehu umar hoci ne shi ne ya kwatanta banda shi ba wanda ya isi abin da shehu usman yi Allah ne ya yi masa ya tsaya kai yaƙi da yahudu kai yaƙi da nasara ka kafa daular musulunci wanda ya biyo bayan da zai shehu umar hoci shi ma jihadin da shehu usman ya haka yi a batija ne shehu umar hoti amma shehu umar hotun ma ya san shehu usman dan hodiyo yana gaba da shi aiki ne na alkhairi suka yi kuma Allah ya sani kuma mun faɗa Allah ya ba mu albarkacin su mu je wa ilimin nafi'in yufiduhu aw yastafiduhu wa ilimin nafi'un ilimi mai amfani idan mutum ya yi ilimi mai amfani ya ziduhu li gairihi hakika zai amfana da wani fa yakuna mu'lima girma sanarwa ne au yastafiduhu ko kuma shi ya zama malami ne mai fa'idantarwa ka je ilimin mai amfani ka koya abun wani ko a koya maka to wannan abu ne wanda zai amfana jabar Allah جبر الله تعالى صدع قلوبنا to wannan janibi ne zamu shiga na annabi alƙali ya ga san annabi din fa da hasada da jin haushin wani ba zai yi ba dole in dai san annabi ne da to kun to kaga yanzu idan mutum gaji mai suna muhammadu ai kaga tun da kana son annabi a gabanin tanka wannan fa kare ya gani na kama da karen unguwar fuwanci to saboda haka son da muke wa annabi mu kara yau ma makaranta a littafi hadisi ya zo daga bangaren malam hassan basari ranar gobe kiyama Allah zai tsaye da bawa a gaban zati bawan nan ya biya sai Allah ya ce bawa na su kuma bawan sunansa Muhammadu sai Allah ya ce yanzu kai bawa na yanzu baka jin kunya ka saba mu ga sunanka sunan masoyi na yanzu kai wannan aikin za a saka a wuta bawa na Allah zai ce ni ina jin kunya na sa wuta mai suna Muhammadu yanzu bawa na sunanka sunan masoyina amma ka saba min sai bawan ya ce ya ubangiji wannan laifi kamar daga an gama na aikata sai Allah ya ce da jibril jibril ya ce kara kai ya wuta wannan bawan sunansa sunan muhammadu ne da shi Allah ya ce ina kunyar a sa mai suna muhammadu wuta bai kamata ba jibril ku kai aljanna saboda sanda Allah ya ce wa annabi mai sunan muhammadu ne yayi laifi za a kai wuta Allah ya ce a'a ina a kai aljanna saboda sunansa sunan masoyina wanda ya irin wannan kuma a zahiri sai shi ibrahim iyas eh radiyallahu anhu wata ran an kama barawo ana dukan barawo ana dukan barawo sai aka dauki barawa kai gaban shi ibrahim sai shi ibrahim ya ce barawo waye sunanka ya ce sunana ya ce muhammadu muhammadu eh to gaskiya ka ba su kayansu ina abin da ka ɗauka mun da yake gahi yake to ba su kayan su ya ɗauka kayan su ya ba su yace to ku tafi suka tafi yace to abin da nake so da kai ka yaga gidana duk kayan da ya kwanta ma a rai ka ɗauka wannan gidan na Muhammadu ne idan ka gwal ne zinari ne duk ɗakin da kake so ka yi ga duk abin da ka gani tun da sunanka Muhammadu dama nan gidan na Muhammadu ne sai ka yaga ba sata kai ba in ka yaga kai Muhammadu sunan ka to gidan da mana Muhammadu ne duk abin da kake so ka dauka gidanka ne idan ka yaga ko ba ga abin da ranka yake so ba a gidan to ka zo ka dauke ni ni na Muhammadu ne eh ka zo ka dauke ni ni na Muhammadu ne to jama'a kun ga in baka iya san annabi ba ga shehu mu yanda ya koya mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake tsakani in dai akwai san annabi to aje jarwanka duk abin da yake inda akwai san annabi to ya kamata a nuna biyayya ga annabi muhammadu kuma duk abin da ya haɗa ka da kai da wani in ana maganan annabi to a duba annabin a duba annabin a ɗauke wannan abin da bai kai ya kawo ba ya kamata in kuna son annabi ba wai a faɗa ba a aikace a dinga ganin lalle kuna son annabi kuna son annabi Allah ya saka wannan mugan namu da alkhairi mansur eh wannan ba za mu manta da shi ba ya yi kokari mu ba folis ne eh kuna abin da ya sa muke son sa san annabi mun tayi daga wani gari za mu dawo mun je uzurin mu za mu dawo Allah ya hada mu da shi muka taho tare sai yake ba mu tarihi wani arni aka samu ya ce kai waye sunanka ya yi arnin ya ce sunansa ya ce muhammadu waye babanka ya ce ali ya ce a ba zai yi ba kai kafiri ina ka samu wannan sunan ya ja sunan da yi ne makaranta da yi ne sakandare da yi ne kuma ya ce a ba zai yi ba wannan sunan a ba arni kirista da sunan annabi muhammadu ce wallahi ba zai yi ba mu ka polisi ne ce wallahi ba zai yi ba dole a yi wa tafka hanci ko kuma a wurwuri abin da aka tafka ya ce yanzu ya za a yi ce a ba zai yi ba wannan sunan wallahi sai raba ka da shi ƙarhe da ya tafiya ce tafiya sai da aka kira hakimin su ya ce wannan yaron sunansa sunansa muhammadu sunan babansa ali je wannan ya yi takarda ga kawai ya gama shi da ai baki ne ba shi din ai kabari ne da ya musulunta sai mu bar masa kuma yana arne a barwa arne sunan muhammadu ya ce muhammadu ban kusan yana da tsada a gurinmu ba ke yanzu ne kake ni da ya ce lai za a raba hidar sunan suka ce ai ba zai yi wai ce ta ai zan raba hidar nan takwas a bi za a yi daya ko wani raba hidar sunan ko wallahi tallahi billahi labi ya ce sai na raba hidar sa akan wannan sunan kur duk duniya ku tare a nan ƙarhe dai suka je suka gaya kawon sulansu ya zo ya ce kai barin gaya ma ko gwamnan ku ne ya zo ya ce wallahi ba zai ba dan ni ba karkashin sa nake ba federal nake aiki wallahi ko gwamnan ku ne ya zo in ba a raba ka da wannan sunan ba wallahi sai na raba ka da ranka a jiri za a yi dai yau ya ce ai ga mai fili ai ga mu ya ce ran nan naka da yau za ka rabu da shi abi za ka ɗauki ɗaya ko ka rabu da ranka ko a raba ka da wannan sunan amma ba zai yi ba wallahi tallahi ka ganin gurin ba za ka bari ba yau sai an yi wani abu ko kuma ni da nake ma magana kafin na kai ka an kai ni to na yadda da wannan in dai da raina to za ka rasa ranka in kuma da ranka to sai dai ni na rasa raina in kuma da ran nawa to za ka rasa ranka in baka rasa ranka ba za ka rasa wannan sunayen duniya ta taru arna suka tare ce ya fi ɗari ya ce ba ruwa na yi ga yakin da yake gabana ga abin da na hukuncin take ce yanzu za yi wani abu za ka bar wannan sunan koyaya har naman suka ce to ka ba mu dama za a dubi ce ya ce kuje kuje amma shi yana nan a zai ce ba inda za ku je da shi suka zara suka ce wani ka hakura da sunan nan muna ga zai ma sauki suka ce to yanzu ya za a ce wannan sunan ya zama babu shi a nemi sunan arna sa aka nemi sunan john aka sa masa sunan babansa aka sa joseph dan jin aka sa yace to ku sa hannu aka sa hannu yace ko a waye a duniya na ya kira ka da Muhammadu ko wannan rigima ta wuce sai na kashe ka daga yau kai ba Muhammadu bane kuma ubanka ba Ali bane sunan ka John sunan baban ka Joseph ka yadda na yadda sa hannu aka yi rubutu ya dau takarda yace za mu kai kotu kuma nan gaba na sake jin wani arni ya dau sunan annabin mu ya sa yace ba zai yi ba ba zai yi ana aka yi rigima gama tun da safe sai da aka wani akan wannan rigima aka kwace wannan sunan aka mai da shi armansa single army single ya nuna kauna ya ce wallahi ba zai yi ba kaga mu ya dauke mu ni kuma abin da ya ban mamaki da mu za mu zo muka zauna na ce to kai ran da za mu dawo daga bulaguro sai muka ce to ya ce wallahi malam kafan ka kafa na saboda san da muke wa annabi ya gama muna ta jinjina ya ce in ka tsaya koma garin ku ba aiki ba yake an kai can wani ƙasa ko wani lardi yake yi gyamai ce wallahi malam kafar ka kafa na ba zai yi ba sai mun raka ka har garin ya yi zai wa annabi aiki yanzu wani aikin sa na rana ɗaya bai fi yaƙi ba to ya kamata kuna masu ƙaunar annabi don Allah don annabi idan wani abu ya zo na darajar annabi a same ku a aikace kuma kuna yi yadda alkali yake nuna mana to mu je gaba kaɗan
wa gafara azima zunubina wa gafara Allah ya mana gafara azima zunubina manyan zunuban mu shi in za ka yi ga bayani akan annabi sai ka roki Allah ya zama baka da laifi Allah ya gafarta ma zunubanka domin za ka yi magana ne a gun mutum mai daraja wa ja'ala jami'a isti'dadina lima'adina
Allah ya sanya dinnan addu'a ce jami'i isi dare na dukkanin tattalinmu da zamu yi a wannan zama na duniya to lima'adi na mu yi ga makoman mu shi da a duniyan ake neman lahira amma lahira ba a neman lahira sai dai an ci riba da yawa an samu jari da yawa to a lahira ma sai a nema sau da yawa mutum ya bi Allah da gaske je lahira to ladan sai ya tabin sai ya tabin amma nan duniya anan ake neman lahira mu roki Allah duk abin da za mu yi kulliya gaba daya al'amuran mu ya zama dan neman lahira shi in ka biya da haka Allah ya sa ma san annabi duniyar ma zai zama na lahira dan yanzu ga yi neman halal an ka biya kan gaskiya jihadi ne yayi duk mutum mai neman halal ɗansa in ya mutu yayi shahada a wani in yana so ka ji tsoron nasa sai ka ji sai ya yarda da haka kuma in yana so rahama ta rufiya kaɗai shi kenan abu kankani za ka yi rahama sai ta rufiya shi in yana so ka bauta masa sai ka bauta masa sai in yana so ai in bai kaddara mutum haka ba dan wuta ne in yana in kana so ka bauta masa in baya so ba za ka iya ba dole sai dai abin wutan za ka yi ga abin aljannan kana so ma ba zai yi ba dole sai na wuta kuma idan ga ga jin kai kuma nan ga zalunci to ba yadda za a yi kai abin jin kan abin zaluncin za ka ya fi saukin dan wutan aka yi ka ko da kana son abun alkhairin ba za ka yi ba sai ka fara yin zalunci in kana so ka yi gaskiya in dan wuta ka yi ba za ka yi gaskiya ba sai ƙarya ko kuma sai ka yi gaskiya ba da muwafaka ba gaskiya ma ta zo ba da muwafaka ba kirsa nawa yake gaskiya ba ka gan ka jana cewa arnawa sun fi rukun alkawari ko ba haka ake cewa arni akwai rukun alkawari ai arni akwai gaskiya to rukun alkawarin da gaskiyan ba wai kin sa kai ba akwai sun amma ai bai dace da muwafakan annabi ba tunda ba sharadi a ƙasa ai da alkawari da gaskiya da rikon amana ko agun arne ne yana da amfani amma matsalan a ƙasan ba fandishin da an gina zuwa kan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi to yi kenan da abin zai yi amfani amma tun da ba muwafuka da dacewa da sharaɗin addini a banza suke idan yi alkawarin to zai ka tambaye ni gaje to haka maka Allah mun ji to tun da Allah yana son alkawari shi har ne ya yi riko da alkawari ne mazan sai a ce lafiya za a kara masa an biya shi daga ya rika alkawarin sai a bashi lafiya shi kenan abun Allah zai nemi wani abu ne babu idan ya sake rikan idan ya sake yin gaskiya ko sai a kara masa kuɗi a bashi kuɗi ya samu an biya shi in ya sake yin wani abu da ya wannan sai a bashi da haka Allah yake wa arne ba ai Allah Allah baya bin arne bashi shi Allah arne ba zai ba Allah bashi ba ba duk abin da ya duniya za a biya shi to zai ka tambaye ni gaje da aka maka lawo yau yau yau yau da ya alkhairi yau din yayi yau ya mutu sai mu ce bari ka je da za a yi ga ma in an zo gari ransa za a yi hankali a yau ya alkhairin ai ko yau ya mutu to a rai za a zare masa hankali daga an zare hankali an biya shi ba ya da komai sai wuta sai wuta saboda haka wannan abubuwa ne na musulmi in kai musulmi ne kai kaga shi yayi gaskiyar amma da ba mu wafuka wuta zai je kai kayi gaskiyar a dalilin annabin mu aljanna zaka har ne ya yi riko da amana an biya ya duniya wuta zai je kai ka riko da amana aljanna za ka je me bi riko mu da arne a saboda annabin mu eh ba mu da wani gata sai annabin mu shi ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ake dubawa shi ne da darajar kuma albarkacinsa muke ci ba mu da wayo ba mu da dabara ba komai sai dai albarman annabi muhammadu an ka dade ya bibannihi wa rahmatihi wazina Allah kai mana baiwa mana bimannihi da irin naka baiwa wa rahmatihi da rahama ta sa mana baiwa da rahama da kuma baiwa irin naka walamma nawaitu taqribahu wa darrajtu tabawibahu walamma yayin da malam yake nawaitu nake nufi a yayin da na niyaci wato tabawiwahu zan yi wannan littafi namu babi babi ta garibuhu na kusantar da shi wa darrajtu nan nan nade tabawiwahu babi babin nasa wa mahatun wa mahatu ta'silahu wa kallastu tafsilahu kuma na shimfida ta'siluhu foundation ɗinsa wa kallastu kuma na tsame tafsiluhu rabe sa wa antahaitu hasrahu wa tahsilahu wa antahaitu kuma daga nan na sassaƙe tasiluhu wato asalinsa shine rarraba yi fasalinsa bayan nan na tabe ta yi tasiluhu da yadda littafin zai zo hannun kowa don ba yi dabara ba ba za ka mallaki littafin ba amma da ya zama bolin da shi kenan yanzu littafin ya ce ya kai bolin goma ai kaga ba za ka mallaka ba ko yanzu kamar wannan littafi ai ga kullum kana jin suna amma kaga ka kasa mallaka ga yana ruwal bayani sai ba zai yi ba yanzu ka je da aka kara kayan an fara odansa dubu ɗari da hamsin za a ci kwanakin baya ma dubu hamsin ne to kaga yanzu linkawa za su yi to kaga abu ya kai haka yanzu aka ce duk a shafa dubu ɗari ne sai labari ba wanda zai rubuta ba wanda zai mallaka to amma malamin ya ce in muka yi haka ba zai yiwu bari mu bi layin da kowanne ɗalibi zai iya samun littafi yanzu duk tsada dai littafin ba zai fice dubu biyu ba nan gaba ba zai fice dubu biyu ba tun muna biyan sa ɗari uku ya je ɗari biyar ya je dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu ya je dubu biyu to kuma Allah ya yarda ko a nan karkara kake zai shiga hannunka ko mu ma muna kokari mu fanso mu kawo muku to yanzu da aka fara karatun kaga baka da yi to maza kokari ba za ka yi ka fanso kafin kuma Allah ya kawo mana yadda za mu fansa shine alƙalin yace ina dabara na ga yaya za a yi littafin kowa ya mallaka tarjamtuhu ترجمته بالشفاء بدار في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
tarjamtuhu fassaran sa bi shafa waraka waraka kur tun da karatun namu ba irin na azumi ba ne da irin na azumi ne da yanzu za mu kawo muku hanya da yawa tama wannan janibin na annabi ne tun da yake waraka ne a dunkule ga kowace irin jinya eh shi yasa ana karanta shi in ka zo da ruwanka ko a gefe sai ka dan ajiye ba sai ka shigo guri ba shi ruwan da yake ajiye ana wannan karatun in ka taya kurin ka yi bismillah ka sha kowane irin jinya ne Allah zai baka sauki shine tarjamtu bi shafa sunansa waraka bi tare da hukukil mustafa da yi za a san haƙoƙin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam to bari mu je mu sallama bakin namu ko alhamdulillah ma fihi fi arba'ati aqsam malam sai ce da mu wa asarta da kalamu bihi mun take da magana daga cikin sa fi aqsam arba'a daga rabo guda hudu
al-qism al-awwal rabo na farko في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفيلا fi da azimi sun girmama adil ala Allah madaukakin sarki bi sadar ya hada nabi darajar wannan annabi na kaunan wajen faɗi wa filan kuma dangane da aiki وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب wanda wajen da kalam Allah kuma ya fuskantar da zance fi daga cikinsa ila arba'ata qasami zuwa ga rabo guda hudu daidai الباب الأول sai babi na farko في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره To لديه wannan babi na farko fi sana'ihi ta'ala za ka ji yadda Allah ya yabo gare shi wai zahari azimi qadarihi da bayyana girman darajar martaban saladaihi a nan gare shi وفيه عشرة فصول a ciki kuma akwai fasalai guda goma daidai mhm.
الباب sai الثاني babi na biyu في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية fi takamilihi ta'ala cikin wato takamilin salahu suka masa almahasi ne kyawawan tadodi kulkan wajen ɗabi'a kalkan wajen ɗabi'a wa kulkan kuma da halitta da ɗabi'a yadda Allah ya kyautata wa wannan annabi namu wa ƙiranihi da kuma maƙari na tuhu shine ƙiranihi abin da Allah ya rubanya masa jami'il fara'il da niyyati dukkanin falala na addini wadda na wuyati da kuma na duniya mhm.
فيه نسقا shi kuma a jere yake a ciki وفيه سبعة وعشرون a ciki فصلا akwai wato fasali ashirin da bakwai daidai الباب الثالث sai babi na uku فيما ورد من صحيح الأكبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه to ومنزلته za ku ji a ciki kuma wato abin da hadisai ingantattu suka kawo da wanda suke shahararru suka zo da yi azimi kadarihi girman darajarsa inda lagun Allah wa manzilati da matsayinsa wa ma kasahu za وما ka كسه الله به في الدارين من كراماته kuma da abin da Allah yake bai da yi duniya da lahira daga cikin karamominsa wa bihi وفيه اثنا عشر فصلا amma a jiki an samu fasali goma sha biyu daidai الباب الرابع sai babi na hudu فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات to za ku ji fi ma a zaharahu Allah ta'ala cikin abin da Allah ya bayyana ala ya dai nan gaba gare shi min al-ayati na ayoyi shine al-mu'amilat shine ma'amaloli allati ya kawariqul adat wanda zai keta al'adu wal mu'jizati da mu'jizozi wa sharafa وشرفه به من الكسائس da والكرامات kuma yadda Allah ya daga darajojinsa shine sharrafahu bi min al-kasai na khususiya wal karamati da karamomi wa bihi ثلاثون فصلا daga ciki kuma an samu fasali talatin daidai القسم الثاني sai rabo na biyu فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السل- عليه الصلاة والسلام za ku ji cikin abin da ya wajaba ga talakai min hukukihi alaihi salatu wassalam na haƙoƙinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa mhm.
ويترتب القول فيه في أربعة أبواب kuma ana jera magana daga cikinsa cikin arba'ata abwabun babi guda hudu daidai mhm.
الباب الأول Mhm.
في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته to kuma a ciki na farko wannan arba'ata abwabun akwai babi guda hudu zai injiniya kai zai karbi karatu eh fi abu a wato babi guda hudu mhm.
نعم في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته kaji cikin abin da zai zama wajibi gare shi shine a cikin wannan babi guda hudu wujubu da'ati wa fi kamsatu husulun ne ko fi luzumi mahabbati ko baka zo nan ba kan baya ne kaɗan yani da annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم wa wujubi da'ati wajibi ne mu nuna da'a fi sa'iri ma amara bihi wa na'anu cikin abin da annabi ya umarni da wanda ya hani wa tibayi sunnati da bin sunnan annabin mu wa fihi خمسة shi فصول kuma daga ciki akwai fasali biyar الباب sai الثاني babi na biyu في لزوم محبته ومناسعته kuma za ku ji a cikin zaman ji akwai lazamtuwan soyayya ga annabi صلى الله عليه وسلم kuma da yin munasaha ga annabi Mhm.
وفيه ستة To, فصول ciki kuma akwai fasalai guda da daidai الباب الثالث Mhm.
في تعظيم أمره ولزوم توجيره وبره
kaji wannan wato na uku yana nuna mana fi luzumi mahabbati wa wa munasahati wa fi sittata husuli akwai fasalai guda shidda albabu salisu fi tazimi amrihi yanda za mu girmama sha'anin annabi wallo zo mu irihi da kuma lazamtuwan tabbatar da matsayin annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم wa birrihi da nagartansa mhm.
وفيه سبعة wa فصول fi daga cikin sa sabatu husulan fasalai ne guda bakwai daidai mhm.
الباب الرابع sai babi na hudu في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفريلته to wannan kuma daga cikin malam ya gaya mana sabata husulin albabin rabi'u fi hukumin salati alai akwai hukuncin yi wa annaba salati shi salati daban tasalimi daban kowanne daban ne farar zalika kuma yin hakan a matsayin wajibi ne tunda nassi na alqur'ani ya kawo wa farilatihi da kuma farila sawabu ma zikira ziyaratu faralihi wa bi cikin sa kuma ayatul عشرة فصول fasali goma ne daidai القسم الثالث sai rabo na uku daidai فيما يستهيل في حقه صلى صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويسيح من الأمور البشرية أن يضاف to إليه kaji wannan fasali ne wanda a cikinsa fi ma yi sahilu za ku ji abin da yake korare a haƙin wannan annabi to haka abin yake duk mutumin da baya son annabi in ya ji wannan bayani sai ga ransa yana kunci yana kunci ya za inda yana magana na annabi na gaskiya to za a ga duk makiyin annabi baya gurin baya gurin kuma in kana zama da bidiya to shikenan wannan makiyin ma ba zai damu da kai ba dan ya san hibacece ne kai ma bacece ne alla'ilu da mala ya faɗa ya ce la'anan ne ba fa shedan yake nufi ba eh in dai ga mutum yana kin annabi la'anan ne shedan din ma la'anan ne hi din ma wanda yana jin haushin faɗan firan annabin la'anan ne kai kana neman la'anan ne wanda ana firan annabi baya jin daɗi to ban da rayin fahimta firan wa za a yi ka ji daɗi firan annabin mu shine gatan ka shine gatan mu da ni da kai duk shi ya mana gata Allah ne mana gata shi ne sanadi amma na giransa ba ka jin daɗi to sai giran waye za a yi ka ji daɗi to ai kaga nan akwai la'ana in ba dan da wannan halin na la'anan ba ai bai kamata a ce ana giran annabi ba ka ji daɗi ba ko to shi ne wata mula na وي- kalmar نعم ويشرق قلب المؤمن باليقين amma idan mumini ne ji giran annabi zuciyarsa zai ta shiga da yaƙin ƙayyada mukarrijul munafiqin an ƙayyade fitan munafiki a nan mumini in ya ji giran annabi malam zai ji duk duniya ba abin da ya fi wannan daɗi sai ya dinga tambayan ka wani ba ni labarin annabi mana ai ga yadda yake ga ƙara mun ƙara mun in ka maza har bai mutu akwai masu kaiwa za haka akwai wanda ba za a iya jurewa da gidan annabi in daɗi ya mutu a ciki kuma akwai wanda darajar ta kai daraja an ka kama suna annabi su ma ciki wallahi su ma mutum ya faɗi in dai ka ɗauka ba rai wannan fa suna annabi ka kama ba kama ba ya labarin ba Allah bai yi mutane daidai ba dama to kaji dalili kenan watamla'u anwaruhu jawaniha yanzu sadrihi nan zai ji sasannin jikinsa ya cika da haske kana ba labarin annabi jikinsa lukui lukui ba nan kaman ka sa auduga ko kuma gari na ɗake ka sa hannu ka taba haka jikin mutum zai zama lukui ma nan in ya ji firan annabin nan gaba ɗaya wai firan ba wai fuska ba duk jikin zai raka duk inda ka taba inda ka taba nan ka ji lauhi to la taba sauran jikin ko ina kaman wannan ne to daɗi ya musu yawa shi daɗi ya yawa hausa suka ce labarin zuciya abin da yasa ake cewa tambayi fuskan fuskan ake gani ya sauran jikin ma haka yake sauran jikin ma haka yake da za a bude hannu ma ka taba shi ma lauhin yake shi ma hakan yake kafa ma shi ma hakan yake kuma idan ran mutum ya baje fuskan ya tabar ne to duk jikin ma yankwanan yake amma tun da fuskan ake gani to yasa ake cewa tambayi fuska din shi fuskan ma da ake tambayan ai ba magana zai yi ba ai gurin kallon sa za a yi an kalle ya ai za a ga abin da zuciyar ta kudure to shi ma sauran jikin abin da aka yi fuskan an musu su ma hakan ne Mhm.
ويقدر العاجل النبي حق قدره Mawaƙi daga nan kuma Allah cikin ikonsa zai girmama annabi shi ne ma yake gajiwa mai sadarihi sannan kuma wa ƙadiru zai girmama annabi al'aƙilu mai hankali annabi ya haka ƙadarihi gaskiyan girmama shi yasa shehu mu ya faɗa haka alama sallallahu sayyidina muhammadin al-fadi ne ma'ubili wal kadim lima sabaq nasir laqi bil haqi wa hadi ila ziral masih wa ala ali ya haka qadarihi sai da annabi yake nufi haka qadarihi to yini alƙalin shi ma yake cewa mai hankali zai girmama annabi gaskiyan girmama shi ai haka ya zama yi au ko kuma haka ma waje ko zai girmama annabi gaskiyan girmama shi ko zai san annabi gaskiyan sani fa mulugu ilmi bi annahu bashar wa annahu khairu khalqi llahi kulli a matsayi na ilimi shi mutum ne amma kuma halittar Allah gaba ɗaya babu irin sa ويتحرر الكلام فيه في بابين amma malam yace muka tace magana cikin babi guda biyu الباب الأول Mm.
فيما يختص بالأمور الدينية ويتثبت به القول في الإسماء shi ma ya gata su bi cikin abin da aka keɓe da shi umurul diniyati al'amarin addini wai da sha'abu da abin da kuma yayi ta'allaki qaulun fil ismati cikin kariya da Allah ya baiwa wannan annabi namu Mhm.
وفيه ستة عشر فصلا amma a cikin fasali goma sha shida ne daidai الباب الثاني مم.
في أعواله الدنيوية وما يجوز دروه عليه من الأعراض البشرية za ku ji halayen abin da yake na al'amarinsa na duniya wa ma ya juzu da abin da ya halatta ɗuru'uhu ya ceto alaihi ga wannan annabi namu min al'ara na bashariya na bujire bujiren mutuntaka akwai abin da ya ceto wa annabi ba na ƙasan daraja ba ne kamar zazzabi kamar ciwon kai kamar ciwon ciki diya da kowa yake yi shi ma yana yi wannan dama arar bashariya ne shi ma a cikin masumi ne amma wayannan din su banda su su abu ne wanda shari'a yadda Allah zai zai kusantar masa da su kamar su jinya kamar ciwon kai duk yadda kowa yake yi ma yana yi وفيه تسعة shi فصول ma fasali tara ne القسم الرابع مم.
في تصرف وجوه الأحكام على من تناقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم
kaji wannan fasali ne wanda zai magana cikin tasarrafi na wanda yawa annaba aika aika ko rayin ganin darajarsa ko tauye masa ko magana mummuna ya faɗa haƙƙin annabi haka za ka faɗa وينقسم الكلام فيه في shi بابين ma an raba magana cikin babi guda biyu الباب الأول Mhm.
في بيان ما هو في حقه كسب نعم، في- في- في حقه كسب نعم، Eh, kasabun ba كسب ونقص من تعريض أو To نص za ku ji bayani cikin abin da yake haƙƙin annabi na dangane da tsururi wani ƙasan ko kuma wani abu na tawaya min na ta'ariri na habaici a wani sun ko abin da aka yi a bayyane wa fihi عشرة فصول ma fasali goma ne daidai الباب الثاني Mm.
في حكم شانعه ومؤذيه ومنتجسه to za ku ji hukuncin shani wanda yake gaba da annabi da wanda yake cutan annabi da wanda yake tauyewa annabi daraja da wanda baya yi wa annabi biyayya وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته kuma da ukubarsa da yadda kuma zai tuba da yadda za a yi masa sallah da yadda za a gaje shi shi ma wannan an yi bayani wa bihi وفيه عشرة kuma فصول masali goma ne وكتمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه to kaji wakata muna sai muka cika da babi na uku jalna wa muka sanya yi takamila tan cika li hadil masala daga wannan matsala wa wasulatu da tsanantuwa lil babaini ga babi guda biyu allazaini qablahu fi hukumin man sabba Allah ta'ala wanda ya zagi Allah wa rasulihi da manzansa da mala'ikunsa wa kutubu da littattafansa da alalun annabi da wanda ya zagi sahabin annabi duk an yi bayani babu wani sabon bayani fa da za a yi an riga an yi duk mutumin da zai yi abin da zai yi duk abin da za ka yi abin da za a yi an yi kuma duk hukuncin bayanin mutumin ya kawo sabon abu ku komo ga qur'ani da hadisi ba wani abu da yau za ka yi ya ce ba hukuncinsa kafin ka yi abin ma an yi tanadin abin an yi tanadin abin su bayan Allah na gari haka Allah yake musu in an nemi abin a Qur'ani ba a gani ba to sai a je a nemi abin a ijma'ul hadisin annabi idan ba a gani a hadisin annabi ba an je a ijma'ul ulama za a samu abin kuma haka abin yake kuma wani abu in ya faru irin wannan din to kuma sa kiyasi malamai ne suka zama na zamani su sau da yawa in abu ya faru in abin ya shafe su sai su yi kiyasi in bai shafe su sai su bar kiyasi dama haka yake akwai abin da za a duba qur'ani in babu a duba hadisi babu a duba ijma'ul ulama kuma duk abin da za a yi a duniya tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya ba wani bakon abu da baya cikin wannan abu in baka same a qur'ani ba je ka hadisi in babu a ijma'ul ulama za ka samu abu babu wani abu ai kafin a ya riga an gama duk wani abu da za ka yi kafin ka yanyi in alkhairi za ka yi shugabannin ka sun riga ka in sharri za ka yi su firawuna sun riga ka iya abin iya inda ya tsaya kenan alkhairi kake nufi za ka yi kafin ka yi su sai da na abubakar sai sai da na umaru su usman sa ali sun yi alkhairi wanda ya ta yi wa annabi sadaka sai da ya zama gidansa ba ta birma wanda zai zauna ba sai rigan da zai sama rasa yi kuma mai kuɗi ne duk ya zo kai ba annabi ya ga da alkhairin ka suna gaba da kai annabi ya ce ka bar wani ba gidanka abubakar ya ce na bar ku ku da Allah kun ishe ni fir'auna da ya ta ya kafirci ba abin da ya ragar yaro jinjiri ya ke tausayi dubu casa'in ya yanka in ka ce yau za ka yi kafirci sai a ce wa'in sa yi sun riga ka su ne limamai ko lahira ka je su ne limaman sharri kai zai dai ka zama mutu a duniya ba wani abu in kun ga mutumin baya in dai mutum an yi ya baya yana zagin na gaba to ka tabbatar yana kan bata eh duk lokacin da aka ce an zage sahabi ko an zage wanda ya kama da sahabi to kai na baya addinin ka din ya ruhe domin su zuwa kawo addinin shi yasa duk abin da za a yi an riga an yi ba wani magana mu je mm.
وقتصر الكلام فيه في خمسة فصول kuma mala ya ce mun raba wannan zancen a cikin fasali guda biyar mm.
وبتمامها ينتجز To, الكتاب amma malam ya ce kaga wannan babu da yi ne za mu zartar da abin da muke nufi cikin wannan littafi Mm.
وتتم الأقسام والأبواب kuma za mu cika wato wannan babi babi da kuma wa'annan fasalai ويلوه في قرة الإيمان لمعة منيرة kuma za ga hasken imani yana walkatawa daga goyi mai imani duk wanda yana da imani za ga yana walkatawa tare da shi Mm.
وفي تاج التراجم درة خديرة تزيه كل لبس amma idan za ku duba wani littafi da ake kiransa da tajin taraji da durratul karira kadira wannan littattafai guda biyu durratul kadirata sunansa kenan za su kadar ma bociyar tunani littafi ne mala ya ce ta zihu za a gusar da wa kullu labasin duk wata rigima in kun duba wani littattafan za a samu to Allah ya samu mallaki littattafan na'am وتؤره كل تكمين وحدث kuma za a gusar da duk wani takaminin abin da yake na maganan da ba na gaskiya ba wa hadasin da abin da ya buro na dangane da zatohi ne ta haddisa din Mhm.
نعم وتشفي صدور قوم مؤمنين wannan shi zai sa kirjin mu- mumini ya ji kirjinsa ya waraka in dai mumini ne ji wannan labarin kirjinsa zai kunshi kaga halin da muke ciki a yanzu kenan ai mu'jiza ne da littafi wannan karatun da muka fara yi muku duk wani bacin rai na baya za ku ji Allah ya dauke muku shi ai ka san azumin nan kwana talatin muka ya bacin rai muke duk da ma Allah ya aiko mana tsaro ya yi kuma na rahama da kariyarsa Allah ya mana haka to amma kaga kai musulmi dole kai bakin ciki da abin da ya samu yan uwanka to wannan bakin cikin namu da muka yi ta ji muka yi ta ji labari maran daɗi maran daɗi to yi wannan littafin zai sa mumini ya ji daɗi to mu ma yanzu ga yi wannan littafin da muka kawo muku shi to in Allah da zai zama waraka eh duk wani bakin ciki da muka ji a baya to muna karanta wannan littafin zuciyarmu za ta yi fir har Allah ya kawo lokacin ɗauke abin da ya dame mu.
وتصدأ بالحق وتورد عن الجاهلين Kuma tasda'u bil haqqi suna gabatuwa ga gaskiya wa tu'ridu anil jahilina kuma yake nan in za ka yi maganan gaskiya ta su dade ma tubar ne ai. Eh ka isu da gaskiya wa tu'ridu anil duk wani magana da jahili yake ka kawo da kanka da shi wa billahi.
وبالله تعالى لا إله سواه To, Wa أستعين billahi ta'ala da Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki la ilaha babu wani- babu wani sarki siyawu in ba shi ba. Asa'inu da sarki Allah muke neman taimako iyaka na abu ne wa iyaka na sa'inu la ilaha illa huwa malikul haqqul mubin. Mhm.
القسم الأول Jama'a sai rabo na farko.
في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفيلا To jama'a bayan an yi shimfiɗa yanzu. Za ku ji bayani bi ta'zimil aliyil a'ala. Za ku ji girmama wanda Allah madaukakin sarki yayi li qadarin nabi da darajar wannan annabi namu al-mustafa zababbe kaulan wajen faɗi a ƙur'ani mai girma wanda ƙur'ani mai karamci ya zo da shi wafilan a aikace yadda Allah ya girmama wannan annabi namu da shi alƙali zai fara Mm.
مقدمة القسم الأول Eh, wannan jajayen naka ba sai ka karanta ba dan zai je kalal faqihu namu zai tashi to mu je na'am نعم قال الفقيه القاضي to qala al-faqihu za ka ji masanin addini ya gaya mana alƙari al-imamu shugaba alama bil ukra mhm, abul أبو fadl.
الفضل وفقه الله تعالى وسدده to za ku ji baban malam falalo maganan ne ya zo da karama zai ba da falala kuma shi baban falalo eh la yake ba mu labarin rahimahullahu Allah ya ji kan alƙali iyar Allah ya masa rahama dan ta sanadiyarsa muka samu sanin annabi Muhammadu
وفقه الله تعالى وسدده Allah ya baye muwabuka kuma Allah ya baye katari لا كفاء على من مارس شيئا من العلم أو قص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم
alƙali ya ce laka ba babu wani abu da ya ɓuya ya ce babu shi alaman marasa ga wanda ya lazamci ya yi gogayya da shay'an wani abu ko da kaɗan ne minal ilimi na ilimi a kusallahu ta'ala ko wanda Allah yake ba bi adanan lam'aji da ƙanƙanan ganima min alfahami na fahimta in dai idanun zuciyarsa tana gani to lalle mutum ya san bi azimin lahi yadda Allah ya girmama kadar nabi kowa ya san Allah ya girmama darajar annabi mutum ko mai kankanin ilimi ne ya gane cewa lalle Allah ya girmama annabi Muhammad ya abin da zai baka mamaki duk gari in ka je sai shi sai sai dai ka ji ana annabi Muhammad kuma har ya zama ko ma giya za a ma an ce dan Allah sai an ce da kai dan annabi sai an faɗa haka ko ina ka ji an ce la ilaha illallah za a ji an ce Muhammad ko ilimin ka kaɗan ne ka san fa Allah ya girmama annabi eh wanda ya ce bai san wannan ba to annabi ne baya so. shi inda i ba a iya nuna mutum gaskiya tunda Allah ne ya halicci mutum ma kuma zai sa ya wuta Allah ya ce a yi ma mutum ya ki to kaga inda i ba yadda za ka ga gaskiya to ko kankanin ilimi ne mutum lalle ya san cewa Allah ya daga darajar annabi Muhammadu to Allah ya saka da alkhairi Mm.
وخصوصه إياه بفرائل ومهاتنا ومناكب لا تنرجد to لزمام sannan kuma wa kususi iyahu kazo kususi da Allah ya wa annabin mu takafifin lawa nabina Allah yake ba nai Muhammadu ba bi fara'ilin da falaloli abin da yake nufi zawaili min al-karama ce falala Allah yake bai hidahi ga falala ga mu'jiza ga karam wa mahasinu da kyawawan halaye wa manaqiban da darajoji masu yawa wanda sai dai a faɗa abin da za a faɗa Allah ne san daraja ne latan rabidu ba a iya kiyayo shi lizimamin ga wani wanda zai ja daga ma ya kiyayo ya ce ga iya abin da Allah ya wa annabi a sai dai ka faɗa abin da ka faɗa duk abin da aka lissafa akan haƙƙin annabi daidai yake da duniya ƙasa ka ɗauki ƙwaya ɗaya ka bar sauran to wanda baka faɗa ba kaman ƙasan da ka bari ne wanda ka ɗauka kaman wanda ka ɗauka ne haka yake ba wanda ya sai kiyayo وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام wata wihi da kuma Allah cikin ikonsa shine ɗaukakan da Allah ya wa annabi min azimi qadarihi na girman darajar da Allah ya masa bima takillu anwar arsalatu har suna ba za su dakushe duk yanda harshe yake zai dakushe bai isa ya ce ga abin da Allah ya wa annabi ba wal aqdamu suma daga dagai abin ba na kafa bane ba yadda za a yi daga dagai ya ce ma ga yadda aka yi wa annabi fa minhum فمنها ما سر به تعالى في كتابه ونبأ به على جليل نسابه Sani na daga cikinsa, ma tsara bihi ta'ala akwai abin da Allah ya bayyana mana. Fi kitabi ya littafinsa wani ba bihi ya faɗakar, ala jalili nisabihi ga girman darajarsa, azimi mansibihi, wasina وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه wasina bihi alai ku duba yaban da Allah ya wa annabi mana. Muna kalaki a kan ɗabi'unsa a hawali hilbaɗiniya. wa adabihi da laduba na annabi dubu yaban da Allah ya wa annabi Muhammad yau aka ce Allah ya yabe ka ai ba ma sai mun ji yaban ba ma mu yayi kurin Allah ya ce na yabi annabi shikenan ya isa amma Allah ya yabi annabi ya bayyana wa mutane sun yabi annabi mala'iku sun yabi annabi annabawa sun yabi annabi duk mai rabo ya yabi annabi wanda ka bai yabi annabi ba sai dai mara rabo to yi ne ku duba irin yaban da Allah ya wa wannan annabi na to ya aka yi وعرض العبادة على التزامه وتقلد إيجابه wa hanzar ibada Allah ya motsa bayi ala iltizami ko lazamci yaban annabi fa kowa ya lazamci wa annabi yabo wa taqalludu ijabi mutum ya rataye da amsa wa annabi Muhammadu bi da'ati eh mutum ya lazamtu akan haka da amsawa da irin da annabi zai yi fa kana فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى kana jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka huwa allazi tafarala shine ba wanda a dawo min farilati ya baiwa annabi falala wa aula an ama alai Allah ne wa annabi nima duk abin da annabi ya masa Allah ne ya masa shi annabi duk abin da kaga an masa Allah ne ya masa to yau aka ce Allah ya ma abu me yake nema ai babu wani abu duk abin da kaga an yi wa annabi in an taba annabi ma Allah ne yake kare shi idan kuma an koma Allah an yi wa annabi wani daraja an kaji Allah ne ya daraja idan ka ji wani rahama da baka sani ba Allah ne ya masa idan ka ji komai Allah ne wa annabi shi ya annabi ma an taba yi ba Allah baya bari annabi ya bude baki kurin sai Allah ya buzo ya kare ni ya rasulullahi kyale ni da su ni na ma rabbi ya fi kai da kanka an taba annabi Allah ne zai rama masa Allah Allah zai ce kai hakuri kai hakuri ka kyale ni da su to ko nan ne kai ba huje ne an taba annabi Allah ne yake kare masa kuma a gurin Allah kai ɗin bawan Allah kai wani abu a gun sagun Allah ka yi daren ai ba ka yi ba to mu je mm.
ثم دهر وذكى sun madahara Allah ne ya tsarkake annabi wanda ka ya ƙara tsarkaka shi mm.
ثم مدى بذلك وأثنى shi Allah shi ya bi annabi kuma shi ya ƙara yaban annabin mu Mm.
ثم أصاب عليه الجزاء الأوفى
sun ma saba sannan Allah ya saka alaihi jaza al'auba sakamakon cikakke in kana so kai ga aljanna ta dalilin annabi sai kai ga idan kai kiran sallah ka gama kace Allah ma rabi hadi da'wata ta ma da wasallatu alqaim ati muhammad alwasil wal fali wa darajatu rafiyat rafiyat darajatu rafiyat wa basu maqaman mahmuda allazi wa ta innaka la tuqulul mi'ad to in kai wannan annabi ya ce duk wanda ya bayan kiran sallah ya min wannan addu'a to ni kuma ceto na ya zama wajibi a kansa wani addu'an da kai an je gaban Allah sai ja ubangiji wannan fa ya min yabo kuma kai ka ce yabe ni ya yabe ni sai Allah ya ce ya Muhammad ya kake so ya ce Allah ka biya shi to ya za a yi me kake so ba sai a ce aljanna shikenan sai a je ka da aljanna Allah ba maganan kuɗi ba maganan kuɗi kurin in ka yi yanzu nan za a biya ka aljanna za a bayar kowane abu da abin da ake da hidaya ake kyauta ina nan duniya ne yana kai kawo da kuɗin ake kyauta a nan ɗin ma an bikin ya kama kamar na gwamna ko na minista ai ba maganan naira sai dala sai dala a nan ɗin ma akwai inda ake kyauta da naira akwai inda ba a kyauta da naira in ta kama da dala ake tun an je gaban zafi Allah zai ma kyauta aljanna zai baka saboda a lokacin ba maganan kuɗi yau malayan fa'u malan wala banu wala banuna idan ko bata annabi rai kai sai a baka kyautan wuta Mm, kyautan kala kala ne ga wuta ga aljanna wanda ya mai kyau a bahi wanda ya mummuna a bahi wani to yi ne jazawal aufa din wannan Mm.
fala wal fadalu bada'an wa auda Allahu Akbar, annabi yake da daraja a nan duniya wa audan da makoma lahira a nan din mahi ne ko duniyar da kaga Allah ya bari a dalilin annabi ne ba dan da annabin ba wallahi da yanzu an yi ta in kiyama ko lokacin sa bai yi ba amma annabi ne ba Allah hakuri da munafiki da kafiri da mumunin kowa da barkatun annabi yake ci idan mun koma lahira kuma a dalilin annabi ne ma za a zo a yi shi- shi- shari'a dan wuta ya ga wuta dan aljanna ya ga aljanna sannan a ba da ceto shafatul kubra to a lahiran annabi ne dai da duniya shi ne dai da lahiran Mm.
walhamdu ula wa ukra a nan duniya mu gode wa Allah kuma a dalilin sa Allah ya saka annabi da alkhairi wa kuma idan mun je lahira kowa da kowa sai ya gode wa annabi Muhammadu Mm.
ومنها ما أبرزه للإيان من خلقه على أتم وجوه الكمال wani والجلال na ga haka ma a barazahu akwai abin da aka bayyana liya ne ga ganin ido min kalki daga halittarsa ala tammi wujuhil kamali bisa ga cika na fuskokin kamala cika wal jalali da girmamawa mm.
وتخصيصه بالمحاسن الجميلة wata kasifi da yadda Allah yake ba annabi bila mahasini da kyawawan tadodi aljamila kyawawa na ayyuka mm.
والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة kuma Allah ya ke ba annabi da ɗabi'u na hamida godiya wal mazamil karima da kuma wato ƙauloli yardaddu mazami ɗin ƙauloli ne al karima yardaddu mhm.
والفرائل العديدة وتأييده بالموجزات الباهرة kuma Allah ya ke ba annabi wal fara'ili da falala adida masu yawa wanda ba sa lissahuwa wa ta'idi kuma Allah ya karfe bil mu'jizati da mu'jiza bahira mai rinjaye mhm.
والبراهين الوارهة والكرامات البينات البينة التي شاهدها من آثره ورآها من أدركه wala barahinu da hujjoji wariya mabayyana wala karamatul bayyana da karamomi mabayyana wannan allazi shahada man asara wanda suka yi zamani da annabi sun gani da idansu ba an ji an hau dutsen uhudu ba dutsen ya fara girgiza sai annabi ya ce dutse ka yi hakuri annabi ne a kanka da siddiqi da shahidi sai kuma ya biya daidai wanda ya yi zamani da shi ai ya ga wannan babu ne koyayye ba war'aha an gani ido da ido man adraka wanda suka yi zamani da shi Mhm.
وعلمها علم يقين من جاء بعده wanda kuma ya biyo bayan sahabbai su ne tabi'a har izuwa wannan ranar namu alima ha sun san abin da magabada ilmul yaqini ilimi ne yaqini man ja ba da wanda suka zo a bayan sa hatta انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفارت أنواره علينا
hatta haddai inta ya kai matuga ilmul haqiqati zalika ilimin haqiqanin haka dan ilaina ya zo gare mu wa farat anwaru wafiyan kuma ya sheku ya sheku alaina gare mu gayi nan dai yau an waye gari malam kaman ka ce mun yi zamani da annabi yi mana ilimi ne ya zo mana to Allah ya sa ga ya hakken ko ina da ko ina zahara asaruhu al'amari ya bayyana wa kasarat anwaruhu ko ina kowane gida zaka je maulidi ya zo ana yi mace ma ta ce za ta dafa abinci a gidanta a zo a yi maulidi nan unguwar ma su yi maulidi nan ma su bayyana darajar annabi duk unguwar da ka je duk gari gari ana murnar haihuwar annabi to a harshen ne ya bi fantsama ai ko ina da ko ina to wannan din sai mai rabo Allah mun gode ma in mun ga wannan mu gode wa Allah Mhm.
صلى الله عليه وسلم كثيرا sallallahu alaihi Allah ya kara annabi daraja kasira mai yawan gaske Mhm.
حدثنا لقال الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن مهبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
shugaba wane mu Allah ya yarda Mm, wanda ya mana hadisi in ji malam yana ba mu labari ya ce alƙali ne saboda shi ma mai littafin alƙali ne yayin alƙali yake yi in kai alƙali ne sai ka zo ka ji karatu eh mai littafin alƙali ne magana ce ta hukunci yau yanzu nan mutum ya ba daidai ba sai a sare wuyansa yanzu nan mutum ya yi mai kyau sai a zahi lada to yi wanda ya mana hadisin ya ce alƙali alƙali ne hadisi shi kuma mai littafin alƙali ne shahidu abul aliyu uban malam aliyu sunansa husaini na yanka bin muhammad al-hafizu dan muhammad mahaddacin hadisi in an ce hafizu wanda ya haddace kamar hadisi dubu ɗari dubu ɗari biyu to a laraba sunansa hafizu amma wanda ya karanci qur'ani izo sittin sunansa alƙari shi yasa ba za ka jago sai dai ka ji an ce al-hafizu arba ayar wa kamsa mai ta wakana min ahalin ilmi bil hadis kira'atin minni alai shine ya karantar da mu da wannan karatu da kuka ji zuwa gare shi qala ya hadasa na abul husain baban husain ya mana hadisi mubaraku dan abdul jabbar dan ahmadu dan hammami shine sunan kakansa na biyu kuma mutane sun ba da shaida yana daga mutanen kirki da gyara dan ibn makula ya ambace ya a littafin sana'i kamalihi ya kawo shi wa abul falal uban falal ahmad bin kairuni shi ma Ahmad dan Kairuni shine ya mana hadisi malamai sun faɗi tarjumaminsa a mizani ya yi wafati hijira yana da shekara 488 Allah ya karɓi ransa babban bawan Allah ne kala su biyu suka ce haddasa na Abu Ya'ala al-Baghdadi Abu Ya'ala al-Baghdadi ya mana hadisi wanda ake kiransa da Zawjul Hurra din da gaji Abu Ya'ala al-Baghdadi sunansa Ahmad dan Abdul Wahid dan Muhammad dan Jafaru amma malaman hadisi ba da wannan suka fi sanansa ba sun fi sanansa da ibn zaujul hurra eh ibn zaujul hurra eh wani daraja ne in ba ku sani ba dan mijin ya eh shi dan mijin ya ne ka gane kiraran babansa ibn zaujul hurra dan mijin ya shi miji ne ba na bawa ba na ya kuma baban nasa miji ne dan mijin ya shine ibn zaujul hurra eh to haka faɗa ka larabawa wata daraja ce mai zaman kansa to yi ne abul ya'ala al-bagdadi ibn zawjul hurra haddathana abu ali sinji shi kuma abu ali ne ana nasarta shi ga wani birni wanda ake kiransa da sinji marwa sinji marwa shine ake nasarta yi dan wannan birnin haddathana muhammad bin ahmad bin mahbub wanda malamai suka bi kiransa da abul abbas al-mahbubi amma shi mutumin birnin marwazi ne kuma dan kasuwa ne amintacce dan da zaka bai ajiyan kayan ka yadda ka bai haka zai ne rima mai rubun amana ne shi Muhammad dan dan shi Muhammad dan Ahmad dan Mahabubi din malamai sun fada mutum ne mai rubun amana haddathana Abu Isa bin Sawr al-Hafiz shi Abu Isa dan Sawr ya masa hadisi shi ma hadisin hadisi qala ya haddathana Isa dan Mansur Isa dan Mansur ya masa hadisi shi kuma ya haddathana Abdurrazzaq Abdurrazzaq ne mana hadisi an ba ana ma'amar ma'amar ne ba mu labari ma'amar babban malami ne aka yi shi ibn rashidi ya faɗi sunansa urwata bin basri alimul yaman malamin ƙasan yaman ne ya nemi ilimi kuma ya mutu yana neman ilimi shine malamai suka ce wanda ya ji manta wuliya arba ashara sanatin yana neman ilimi shekara sha hudu ya ji daga katada shi kuma katada ya ce daga anas ne hadamin annabi muhammadu shi anas yana wa annabi hidima shekara goma yi a shekara goma nan annabi bai ce masa in ko a'a ba haka ya gaya mana ya yace da mu
utiya bil muraji lailata usriya bihi muljaman musrajan fastasaba alai sai yace aka zo da annabi da buraka daren da aka yi isra'i da yi an masa linzami an masa sirri to amma burakan ya kirya ba guri daya yana ta motsi haka to shi dama wannan buraka da aka wa annabi muhammadu lokacin da Allah ya ce da Jibrilu mala'ika Jibrilu babban mala'ika maza ka je gidan aljanna idan ka je gidan aljanna ka kamo buraka za a yi isra'i da shi wanda annaba zai zo ya gana da Allah ya koma to shi ne shi Jibrilu da ya je gidan aljanna yana yawo yana kewayawa sai ga buraka ɗan kowanne suna tsalle suna suba suna tashi sama amma sai da wani buraka ya sun koyar da kansa ƙasa nan da nan idanun sai hawaye sar yana zuba har hawayen ya yi alama guri jibril ya je samu baraka ya ce kai baraka me dalilin yan wanka suna cikin walwala da nashiwa suna jin daɗi suna tsalle kai kuma kana kuka ce kai yanzu ni ai ya kai shekara kusan dubu yanzu tun lokacin da na je sunan annabi muhammadu daga jin sunan nan nasa har yau ya ce ban ci tuwo ban sha ruwa ba ni tunanin annabi ne kur kuma shi zai kai ne tun daga ran da na ji sunansa har yau ban ci tuwo ban sha ba tunanin annabi muhammadu shi hana na kwamai yanzu ban da yi ba wanda kike tunawa ta ce ban da yi ba wanda nake tuna ya ce to yake nan kiriya za mu kai banki dama Allah ne aiko ne na kama buraka wanda zan kai annabin ya hau to wannan kukan nasu da wannan tunanin ya za ka ɗauki wannan burakan aka kawo so da aka kawo kuma dama ita tunanin annabi take anya wanda zai hau kan nata annabin ne kuwa shine ta ƙi yawon wannan saboda karfa ita tana so annabi ne kurin ya hau bayan ta karfa wani ya hau wanda ko ba annabin ba ne to yi ne ta ƙi yawon wannan tana turo-turo to ya aka yi
فقال له جبريل آه بمحمد تفعل هذا
wannan turo-turo din da nake yi ka san dalilin da yasa ya kama sunan Muhammad ai dama sunan annaban ta ji ai to yanzu da haka haka yanzu ne yanzu ne za ta nazo qala jibril sai malaika jibril ya fada yace a bi muhammadin ta bala yanzu da annabi muhammadin za ki aikata haka to yanzu da ta ji sunan muhammadin to yanzu ta gane annaban ne ya yace فما ركبك أحد أكرم على الله ai منه babu wani mai daraja wanda zai hau bayan shi mai daraja irin sa babu shi Mhm.
قال فرفل ai da أرقا ji sunan annaban nan kullum sai gumi yake to duk ko ina da ko ina jinin ta sai gumi saboda kwarjinin jin sunan da ta yi na annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم malam jin sunan annabi shi ya za mata wannan kwarjini eh ko ina gumi yake to to ya tsaya ko kuma mu tsaya iya nan الحمد لله Eh, mu ga kwarjinin sunan annabi Muhammadu Mm, Allah ya kai gaban annabi Muhammadu to jama'a ai su gibirin layi sha ɗaya Allah kai mana dafa alfarman manzon Allah Allah mun gode maka mun gode maka ala kullu halin ai wa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi alfarman wannan annabi namu jama'a makaranci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kullu hala makaranci fatiha kafa bakwai bakwai na ku bukatun da na bukatun duk Allah ya biya mana darajar wannan annabi namu a ƙara fatiya ƙafa bakwai bakwai Allah ka yarda dan darajar annabi Muhammad lila bi ƙafa bakwai dukkan sharri Allah ya kare mu ya kare mana makarantar mu alfarman annabi Muhammad falaki da nazi dukkan sharri Allah ka yi hijabi bismillah da kudu Allahu kafa bakwai bakwai bismillah da lahu da shaɗi masibar da yake damun musulmi a ƙasar nan Allah ka yaye mana alfarman annabi Muhammadu Fatiha gafa bakwai bakwai Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli hala a haɗu da Fatiha da salatul fati darajar annabi Muhammadu اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله فلا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا الله يا رحمن يا رحيم يا قابل يا رؤوف يا شهير الله يا وايد يا غفور يا حليم يا قابل يا باسل يا حي يا قيوم
يا الله يا رحمن يا رحيم ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا حبيب يا جبار يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم ملك ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا حبيب يا جبار خالق بار يا مصور يا مودي